والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج الحج والهدي الأسرادك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قرب الأقلاب فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمني أبو إسحاق على جبران ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتألق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرف بي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطفة فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان دليل تقوس إن شاء الله أشكري ما هو Allah ya fahimtar da mu abin da ba ma gane shi albarkan annabi Muhammadu Allah ya sanar da mu ma'arifa jiya mun yi magana akan iyaye uba na farko yana buƙatuwa zuwa ga wani uban wanda zai taimake shi ko kuma ya haɗa duka uba na farko yana buƙatuwa zuwa ga wani wani uba ma'ana uba na jism yana neman uba na ma'anawi ko kuma ya zama dushi ne in kuwa ba a samu haka ba to akwai nukusani cikin tafiya wajen Allah uba na ruhi nasabarsa ta fi saduwa fiye da uba na jiki nasabarsa tana yankewa biyu kenan ko sannan uba uba na, na, na, na ruhi abinda ake bukata wajensa la mahalatan da shi ne ake gado na annabta wato gadon annabta abin ruhi ake nufi. Wallazina amanu, amanu ba a ihon nasu ba, wata ba hun bi zuretin bi imanin kaga, wata ba a zuretun bi imanin, allazina amanu wata ba a zuretun bi imanin. To, ana nufin uba mujarradin uba. ba shi ake magana ba sai uba na imani to in uba na imani ne alhakna bihim zuriyatun alhakna bihim zuriyatihim to kaga an samu abin da ake bukata anan da ya ce aba hukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a bangaren ko uba ya fita shine muminin ko da ya fita shine muminin domin da bi ainin wahidin tukuram alfa ainin eh bi ainin wahidin tukuramu alfa alfu aini da akan mutum ɗaya za a girmama mutane dubu to wannan shine ma'anansa آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا بعين واحد تكرم ألف عين zai iya yi wa babanka ne a dalilin babanka na ruhi zai iya ceton mutane dubu don shi kadai to haka nan kuma in ɗanka ne shi ma baban zai iya shiga cikin aikinsa shi ne nan a sufanci a ba ukun wa abu na ukun la ta daruna ayyuhum a ƙarabu na ta'an an gane ko? to alhamdulillah yanzu za mu ci gaba da aikin jismu da aikin ruhu ومن جهة الاعتبار لولادة الجسم an yi itibari a cikin ɓangare na itibari wiladatul jismi fakat yanda ake aihuwa na jiki kawai kala maulana subhanahu wataala ya aihuwan nasu ka gani can wallazina amanu ne wata bawon zuretun bi imani nan kuma ya aihuwan nasu shi ya aihuwan nasu to kowa yana ciki ne amma ya yi allazina amanu shi kuma daban ne kaga annasu a martaban mutane ne ake riskan martaban manshayahai wato saboda a arwahunsu amma ya yi wa nasu ita ƙura bakum wa shau yoman kaga ku ji tsoron ubangijinku wa shau يوما لا يجزي الوالد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا wannan mujarradin jiki kenan ma'ana abul jasadi uba na jiki ba uba na ma'anawi ba uba na jiki kaga ita rabbakum wa shaw yawman a ji tsoron ranar da layi jijil walidu an waladihi. Uba ba zai wadatar da ɗansa ba, wala mauludun huwa jazin an walidihi ko ɗan ya sakawa uban, saboda mujarradin da, da sha'awa aka same ka. Amma in an haife ka ba da sha'awa ba ne, an haife ka ne haihuwa irin na sufanci ba to wannan ka fita ka koma allazina amanu kenan an fahimta kaga wannan daban wancan daban za ka gan shi duk abun kaman waje ɗaya ne amma ba waje ɗaya ba ne saboda allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ukulle shi na halakana zaujaini ne kowane abu an halicce shi biyu ne haihuwa na gangan jiki da haihuwa na ruhi shine a can hadisin nan na annabi isa alaihi salatu wasalam da yake fada yake cewa mallam yuladu marrataini lam yarijul malakutu samawati duk wanda ba a haife shi so biyu ba, to ba zai iya kutsa malakutu ba, iyakansa na sutu ne, iyakansa na sutu ne, shi ne wannan yayar nasu ta ƙura bukun washe yau malayi zil walida an waladi. An fahimta? To. Wa min jihatil ibimanil wiladatul qalbi ma wiladatul jismi idan an hada biyu din haihuwan gangan jiki da haihuwar ruhi babanka na zahiri wanda ya samar da kai da mani da babanka na biyu wanda ya samar da kai da wa'azi wanda ya samar da kai da wa'azi to wannan babanka na biyun shi kaga an haɗa kenan ma'ana abin da ake nufi haihuwanka na zahiri an same ka ne da sha'awa haihuwanka na baɗini ba da sha'awa aka same ka ba an same ka ne da yawun baki da yawun baki da makarimul ahlak domin shi ubanka na duniya yana maka tattalin rayuwanka ne yadda za ka rayu ka ci abinci ka yi sutura ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza amma ubanka na baɗi ne shi kuma yana kusantar da kai ne da rabbul izzati ya kawar da kai dukkan abubuwan da aka hana ka duk abin da ba a so za a kawar da kai don ka koma ainihin alamul uluwi. Kala maulana subhanahu wa ta'ala, kaga haɗa biyun, wallazina amanu wa tabahum zuriyatun bi imanin alhaqna bihim zuriyatihim. Kaga an alhaqna bihim zuriyatihim an haɗa kenan. Wa hadha sarihun wannan ya zo ma a fili in ka gane fi rafi waladi ila darajatul walidi kaga an nuna maka za a yi ɗaukan yaro ya koma matsayin uba wato uba ɗa ɗaye aikin da zai ceci ubansa eh uba in bai yi aikin da ya iya ceton yaro ba, ya iya ceton ɗa ba, to ɗan shi kuma zai riski wulayen da zai iya tserar da mahaifinsa. Shi ne, can aba ukun wa abna ukun la ta da runa ayyuhum a ƙarabu lakum naf'a. In ka ɗauki wa ina ayoyi na Alƙur'ani guda uku, to su ne da ka sa su a mizani Allah ya taimake mu wa ma rafa'ul muridi aw talamiz ila darajati shehi shi kuma a ɗaukaka darajar muridi ko tilmizi zuwa darajar shehi yadda yake faruwa fama liwiladatul qalbi فإما لولادة القلب وإما ليكون الولد إذا كان صالحا أو وديا لا يزم كو مريدي يزم كو تلميذ يزم شيهي to abin da yake faruwa haihuwansa ta zuciya ne shine haihuwan shehi ma'ana in shehi ya maka tarbiyya ka zamo na Allah ka samu wilaya. Wai ma ya waladu, ko ɗan ya kasance, iza kana salihan ya zamo salihi, awwaliyan ko ya zamo wali, wa kana waladu min kibaril auliyai. To, yaron ya zamo daga cikin manyan wale, fambamatil wiladatil jismi ila wiladatil kalbi, ko sai a haɗa wannan aihuwan na jiki da aihuwa na zuciya kaga an haɗa maka daraja biyu kenan shehinka babanka na jiki da babanka na zuciya fa inna martabatahu domin martaban yalhiquha ghayruhu galiban ba kowa ne ke samu ba galiban illa annahu azizul wujudi yana da wuya mutum ɗaya ya samu irin wa'innan azizul wujudi fala zalika saboda haka ƙalla an yara waliyun kabirun yana ƙaranci ƙwarai kaga waliyi mai girma au alimin au alimun amilun ko kuma malami mai aiki da iliminsa mutabakhiran kogi cikin ilimai mutaballi'un min jami'il ulumi a ce ya haɗa dukkan ilimai ya ƙoshi da dukkan ilimai misali ya zamo ibnu alimin kazalika a ce ka samu irin wannan kujera ka salihan waliyan ka haifi mutum kuma ya fito to wannan sun ce yana da wahala eh malami wali mai girma ya haifi malami kamansa mai girma kamansa azizun yana da wuya aksari wanda ba dan kowa ba ne Allah kimar wannan eh wanda ba dan kowa ba ne ake haɗa ma wannan yake faruwa kansa amma ƙalla an yura waliyun kabiran au alimun أو عالم عامل متبخرا متبلئا من جميع العلوم ابن عالم كذلك أشي شي ما دان wani malami yana da wahala hatta darabul ulama hal muta har malamai suna buga misali liqil dati misali masali saboda karancin misalin su yana cewa likulli ma la yujadu li izzatihi wannan yana daga cikin likulli ma la yujadu li izzati yana daga cikin abin da ake wuyan samun sa saboda ƙarfin abin eh wale ma zakarna da abin da muka fada qala ibnu atayla al-iskandari yake cewa fil daifil minani lama zakara wiladatul jismi lokacin da ya faɗi yadda ake aihuwan mutum wa wiladatul qalbi da uba ba na sha'awa ba ba na sha'awa ba yake aihuwan mutum yace inna tilkal abawati wannan iyaye tabtaqiru ila hazi wa hazi dole wannan yana bukatan wannan idan an haife ka ana buƙatan ka koma wajen wani malami na tarbiyyar ruhi wanda zai ja ka ya sanar da kai Allah saboda yadda ka zo daga wajen Allah duk wani yaro da aka haife shi arifi ne ya san Allah duk wanda aka haife shi tangaram ya san Allah aina yawan kawo wannan misali saboda bayi da zunubi ko da garin mahaukata ne ko da garin duk macizai ne misali da wuya maciji ya sari yaro jinjiri ba ya taba shi ba ya taba shi to ai yadda za ka gani yanzu misali gashi nan nan a nan na zaune na karatu yanzu mahmud alkhairi in ya zo wajen wa zai zo nan zai zo ya zauna nan zai zo zauna saboda har yanzu bai gama bacewa ba bai san komai ba amma abin nasari zai zo zauna nan saboda a lokacin ya san waye uban shi ba zai yi ba ya zo ya zauna a nan kansa sai abin ya dame shi to amma kaga ƙarami tunda shi kawai daidai yake tafiya don komi bai gama ɓace mar ba amma daga zaran ya gane ba zai yi ba amma tunda bai gane ba in ma za a tsare shi to an takura mar ne gurin zai zo zauna haka kuma abin yake to haka sanin Allah yake to tun da ya zo haka ya shiga duniya to ya za a dawo da shi a jona shi da wanda kuma zai sanar da shi Allah saboda ya koma gidansa na farko shine ruju'ul insani ila wadinihi asali a sufanci mutum ya koma gidan da ya fito ka fito da tsarki to ana son a mai da kai tsarki ka koma gurin da kake a hakamu duk wanda za a baka sai an haɗa maka da waɗansu abubuwa wanda suke a hakamu ne na bawaɗino domin zawahiru daban bawaɗino daban Allah ka taimake mu la tutiqru ila tilka ba ta buƙatuwa zuwa ga wannan kama sai a ciki akhir al-fasli hadha al-fasli insha Allah la tutiqru ba ba ta dole sai sun buƙatu zuwa ga juna amma la tutiqru ila tilka ba ta buƙatuwa zuwa ga wannan kama sai a ciki akhir hadha al-fasli insha Allah ta'ala wa qalat za a yi magana a ƙarshe wa qala fil hulasatil mardiya ya faɗa cikin hulasatul maridiya fil mashayihi akan shehunai lama tadu wa ahlu liqtada abin lokacin da suka shirya suka yi nufin biyayya wajalu aimatan lil muttaqina aka sanya su shugabanni ne ga masu tsoron Allah fayususu shehan nufusul muridina to shi shehi zai shugabanci ran muridai kama ya susu nafsa kamar yadda ya yi tirenin wa kansa ya yi shugabantar da kansa min qabl tuntuni bitarifi wa nusahi da sabon sabawa da bin Allah da nasiha fa bizalika yasirul muridi da tanan ne muridi zai zamo yadda aka zamar da shi a zamar da kai yadda aka zamar da shi to shehin shi yadda shehin ya zamo ya samu guidance to shi ma yayi maka tarbiyya ka samu guidance dan kai ma ka zamo irinsa fa bizalika daga nan ne yasir muridi kal juz'a min shehi sai muridi ya zama kamar rabin shehi ne eh kamar juz'i ne daga jikin shehi yawa duk abin da ya faru yana yana jin sa a jiki kama annal walad kamar yanda walada juz'a min al walidi kamar yanda da yankin uba ne ko fil wiladat dabi'a a cikin wilaya na wiladan dabi'a yawa ɗanka ana taɓa shi za ka ji a jikinka yawa wata siru hazir wilada sani to sai na biyu wannan wilada bayan ta ɗabi'a sai ta zama wiladatul ma'anawiya ita ce take zama wilada ma'anawiya shine kama warada an sayyidina Isa alayhi salatu wassalam kaman da yazo wajen sayyidina Isa lan yalijul malakutu samawati man lam yulad marjayi duk wanda ba haife shi so biyu ba to ba zai iya komawa malakutu samawati ba wasaddaq al-yaqinu maganan ta yi gaskiya alal kamali wajen cika ya hasulu bi hadhihi wiladati mutum zai isa wannan kujeran ne da wannan aihuwan wa bi hazi da wannan ne yustaqul mirasul anbiya ka gani da wannan gadan na zama a hannun waliyai shine za a riski za a riski kuma matakin annabawa mirasul anbiya wa man lam yusilhu mirasul anbiya duk wanda mirasul anbiya kuma ba same shi ba fa ma wulida ba zai shi ba fa min al mashayikh yana daga cikin shehunai man takassura auladuhu wanda yayansa suna da yawa wa yakuduna anahu uluma suna karban ilimi a gare shi wala ahwala suna karban halaye wai unaha kuma suna kiyaye gairihim wasunsu kama wasalatul yawma ilayhim kaman yau kaman kaman yanda wasalatul yawma ilayhim min annabi kaman yanda abin yazo min daga manzala ya ba wa sahabai sahabai ya sun ba wa haka haka wa minhum man taqalla auladuhu akwai wanda ‘ya'yansa ba su da yawa, ko? Man taƙalla auladuhu, akwai wanda ‘ya'yansa ba su da yawa, wa minhum man yana ƙadiyar nasalahu, akwai wanda ma bai taɓa haihuwan ko ɗaya ba. haka abin yake abu uku ne akwai wanda Allah ya sa ya zo ya furzar da alhairai akwai wanda ‘ya'yan ba su da yawa akwai wanda kuma maƙruwar nasbi ne an haife shi amma ba zai haifa ba haka haka Allah yi to a wannan tsarin miras ɗin haka yake tafiya mirasun haka yake tafiya وقال محمد بن سيد مختار الكنتي رضي الله تعالى عنه مجيبا من سأله ينا أمس أبن داك تنبشي وما حديث من علمك حرفا دون يسندك حرفي فهو مولاك يا زمو شغبانك فسيهون جسكاني سريهون أبيني في تعليم حرمة المعلمين وجن جرمما الفرمان معلمين wujubu tauqirihim da wajibci na ganin girman su wa birrihim da din su wa ihsani ilayhim da kyautata musu wa ina fatil manazilin da dauka musu zuwa masaukin da ya dace walitanoyin nabiyan tarawa ne bi makanatihim na biyu din jana bi makanatihim da makanin su wa inzalihim da saukar da su minal muta'allimina daga cikin masana almanzilatul maula masaukin nan na mawali wato wanda ya sanar da kai alwajib ihtiramu wanda wajibin ka ne ka girma shi wa khidmatuhum alal adidi da kuma hidimar su ga bayi muta'ayyinun alaihi wanda zai ayyana a gare su al-ijlal buwaya ko girmamawa wani hidimatu da hidima limawalihim ga wanda suka jibinci lamarinsu kama ya shahadu lahu hadisun kamar yadda manzala ya bayyana cikin hadisi bajjilul mashayikha ku dinga ganin girman shehunai fa inna tajiluhum ganin girmansu min ta'zimi jalalillahi yana daga ganin girman jalala ta ubangiji ala annan mutafawitu na firotibi tare da a hakan akwai bambanci cikin martabansu fa martabatul mu'allim alkhairi duk wanda martabansa yana sanar da mutane alkhairi duna martabatul muradi ya bai kai martaban mai tarbiya ba ko kuma kana tarbiyan amma wannan yana karantarwa yana tarbiya to wanda kuma yake tarbiya shi kadai to ai kuma bai kai wancan wanda ya mu'allimul khairi kuma murabi ba izal mu'allim shi malami ina maho murshidun shi yana shiryarwa ne ila iqamati rusumi ta'budi yanda za a tsaya da rubuta maka yadda za a yi ka bauta Allah, bi ri'ayati hududi shari'ati da kiyaye haddi na shari'a a zahiratu na zahira, wa iqamatul ahkam da tsaye da hukunci almuta'allaqati bil halali wanda ya rata da halal. Wal murabi shi kuma murabi murshidun mai shiryarwa ne ilal ikhlasi zuwa ga ikhlasi fit ta'abbudi wajen ta'abbudi wal qiyam bi ubudiyyati da tsayuwa da haƙƙin ubudiyya wa tahzibul ahlak da kaga bambancin malami ko an gane an gane martaba biyu din mu'allimul khair duna martabatul murabbi eh bai kai martaban murabbi ba domin shi malami ga aikinsa مرشد إلى إقامة الرسوم التعبد برعاية حدود الشريعة الظاهرة وإقامة الأحكام المتعلقة بالحلال مرتبة مربي كنا والمربي مرشد تاغني مربي مرشد شيكما إلى إخلاص زواغا كاغا إخلاص مربي مرشد إلى إخلاص شنو إيماني martaban imani kenan ko fitta abudi wal qiyam bi huquqil ubudiyati wa tahzibul akhlaqi wa tanqihul ahwali wa tazkiyatul a'mali wa takhliyatul nufusi yanda zaka tanqihi na hali taskiya na aiki takhliyatul nufusi ka kawar da duk abubuwan da bai rike min al'uyubi daga cikin aibobi wal akadari duk abin da ya gurɓace ka kawar da shi wata haliyatiha ka zaɓa mata ka cire karnukan da ke cikin jikinka ka yi masu ado bin na fa'isil asirari sirrori na, Allah wala anwari da hasake-hasake wata spetul ƙudubi da tsarkake zuciya minal hujibil mani atilaha wanda da ba ta iya ganin abin da ba ta iya ganin wani abu min mudalatil guyubi na daga mudala ta ga abubuwan da ba ta gani abin da ba ta gani yanzu tana gani fahaza fahaza shehu wannan shi ne shehu alwarisu mai shi alwarisu wanda ke magaji annabi rashidi shine annabi mai fadakarwa ar-rashidi mai shirarwa adda'i wanda yake kira ila sunan mustaqimi wanda yake zuwa ga sunna mustaqimi madaidaiciya wa mahayin sadidi hanya mafi da mafi kartarta al-mukhrij min az-zulumat al-ahwa'i wanda ke fitar da mutum daga duhun son zuciya al-mudillatu mai batarwa wal'ara da ra'ayi muzillatun na ƙasƙanci la'anwar taufiki a mai da su kujeran nan na haske na gamda katar wa masaliku ta haƙiƙi da kuma mashigan nan na haƙiƙa fa fal'awwalu dunan walidi na farkon nan dunan walidi ba ba shi ne mahaifin nan ba firur tubatul bururi na darajan bururu ba na, farko eh ba shi ne ba wasani to na biyu arfa'u minhu shi ya fi wancan da wannan da wancan wannan mu'allimun mu'allimul hayy da shi kuma murabbi murshidun ba ɗaya bane malim alkhairi matakin farko a malanta yawa malim alkhairi sannan murabbi murshidul ikhlasi shi kuma shine mataki na biyu to wancan matakin farko kenan an baka ahkamu wannan kuma mataki na biyu ne ya dawo da kai bangaren imani arfa'u minhu wa aula bil birri to wannan na biyun shine mafi ya ci wancan daraja wa'ula bilbirri ya fi cancanta da kyautata masa wattaukiri a girmama shi min wujuhin da ta fuskoki daban-daban a gafal na haufar ta ɗauri na dakatar da wannan saboda ba na son tsawaita a gafal na na dakatar da wannan abin da za ka ce kenan haufar ta ɗauri don kara mana akwai misalai daban-daban daban wanda in aka kawo za a fitar da mutum daga cikin wannan rikicin. Wai lahaza akan wannan ne ishiru sai dai Ali al-Harazmi radiyallahu ta'ala an fi jawahir al-ma'ani shi Ali al-Harazmi yake ishara haisu kala gurin da yace ilam ka sani inna aula ma ta ta'allaqu bihi abin da yafi cancanta karatai da shi al-ma'rifatu wad-dirayatu shine kasan ma'rifa wad-diraya kasan ilimi na diraya wata jibul muhafazatu ka kiyaye ya wajaba mutum ya kiyaye limakanihi wa ri'ayatin ka kiyaye makaninsa wa ri'ayatin ka kiyaye gurin da yake man atatka ala yadid nata'ijil hidayati duk wanda ya zo maka akan hannu na natijan shari'a wajjahatuka minhu ya fuskantar da kai yace ka rike shi bizin lahi inayatun to wannan zagin Allah ne kawai da izinin Allah wannan inaya ne is huwa abun shine asalin baba wallu walwalidu mahaifi wa haƙu min kulli nasbin yana yana da dacewa cikin kowane nasfa wa talidan har abada har su kana laka sababan domin shine dalilin zuwanka duniya fi madadin ijadati cikin madadin ijadinka samuwanka wannan samuwanka wani ilil madadi sa'adati kuma da samun madadi na rayuwa fakana sababan ya zamo shi sababi ne fi ikhrajika ya fito da kai min adamin aljahalati daga adam rashi baka nan na jahala ila wujudul ma'rifati fika har zuwa a maimaita maka samu ma'arifa fika halatun na hali wa min makanil gafalati daga zamani makani na gafla wa sudud da tsarewa ila makanin taujihi zuwa ga makanin taujihi wal wurudi da yadda aka cizgo ka wa min mawadin al-gawayati daga gurin bata ila manzilatil hidayati zuwa ga matsayin nan na shirya wa min zulumati daga duhu almahalifatu na sabawa wal isyan da barna ila anwaril mutabati zuwa ga hasken nan na mutabawar dawano da yardan Allah wa man wa min al muwaqifi al jafa ta gurin da aka tsaye da kai wajen jafa'i wal bodi da nisa ila kanafil qurbi an dawo da kai zuwa ga kusanci walwududi da kuma soyayya wa min darki liqadiyati an an cire ka daga riska na yankewa ila darajatul wasl rafi'a an sadar da kai da daraja wanda take daukaka wa min mahallil ishraki an cire ka daga shirka na kishiyoyi na kishiya wa Allah ila maqamin tauhidi zuwa ga maqami na tauhidi kadaitar da Allah wal ifradi da sanin Allah fardan fatan fatan quluka an cire ka min wujudil hayy daga samuwa na rayuwa ila wujudil qudsi ka zama tsarkakeke wa min wujudin nifsani ka fito an fitar da kai daga nafsani nafsu ila wujudin rahmani ka koma a ɓangaren rahmaniya wa min wujudi daga samuwanka ka zamo kal'adani kamar rashi ila wujudin zuwa ga samuwa na rasul kidani wanda yake makafin tabbata fa anzalaka sai aka saukar da kai fi hazil manazili a wannan mazauni almunifatu madaukakiya wa asharaka alayka minhu nurul haqiqati aka haskaka maka hasken nan na haqiqa fasirta muwahhidan sai ka zamo mai kaɗaita Allah haƙiƙiyan na haƙiƙan, fusta ka amfana fauzan abadiyan rabona har abada, fakanatul wilatul ma'anawi, to a nan ne za ka gane, haihuwan ma'anawiya an fa'u minal wilatul hissiya, ya fi a haife ka irin haihuwa na uba da uwa da ɗa, yamma kai ne sababi wajen aihuwan amma a ɗora ka a samu shehin da zai tarbiyyanka shi ne mafi alhairi bayan ka zo duniya an zo da kai to saura a koma wajen Allah lafiya to shi ne gaskiya wa haƙ min ha ri'ayatan mafi girman ri'aya wa kada min ha dirayatan mafi girman diraya wa karamin hizban kuma shine mafi kusanci wajen hizban wa awsala nasban mafi saduwan nasabi kaga wannan na biyun shine dai ya fi na farkon dan wannan abin ka inna wala ma ta ta'allaqu bil ma'rifatu wad dirayatu to daga nan zaka duba sai ka gane cewa eh ashe uba na ruhi ya fi uba na gangan jiki قال ابن فارد يتي نسب أقرب في الشرع لهوا نسب نسبة مجي كزنشي في شرع لهوا أتكين شريعة واتو نسون زوجيا بيننا من نسب من, من أبوية أتكانم أكوي من نسب daga nasba min abawiyya daga iyaye guda biyu wasarat ma'rifatuhu sai zamo saninsa a hara sanin wannan a hara shine mafi soyuwa min sifatul ukhra daga wancan sifa gashi dukkan su suna da amfani da wanda ya kawo ka duniya shi yasa waye daga cikin yake cewa a ɗauku shi uba ya zo da kai ne daga ya zo da kai ne daga aljanna ya kawo duniya a'a saboda ruwa shi uba ya soka da kai ne daga aljanna zuwa duniya shi kuma shehinka zai ɗaukaka ka ne daga duniya ya mai da kai aljanna wancan ya zo da kai ya rage maka ya rage maka an fito da kai daga aljanna zuwa duniya ya rage maka to abin da ya yi maka saura kai kuma uban da za ka fada hannunsa ko yadda za yi da kai to a ɗauke ka kuma daga duniyan amai da ka can in ba a samu wannan ba to an shiga cikin jarari Allah ya kiyaye. وفي لواكي الأنوار القدسية والله لو وقف المريدون تو أشكال لواكي وأنوار القدسية كتوا والله نعلم كده الله لو وقف المريدون على جمر على على الجمر da muridai za su tsaya a kan garwashin wuta bai da a shiyahihim a gaban shehanansu منذ خلق الله الدنيا إلين كبائها daga farkon duniya har duniya ta ƙare lam yaqum bi wajibin basu iya ba da haƙin wajibin shehin su ba hatta muallimi har wanda yake sanar da su cikin ahkamu shari'a fi rasharin ila izalati tilka lamawani cikin shiryar da su a gusar da wannan abin da aka hana su allati tamna'ahum min dukhul hadratillahi abinda abinda ya hana su shiga hadaran ubangiji a ce kai masa wannan aikin dan a kawar da wannan hijabin dan ya sadu da Allah lafiya to aikin da ka masa inda tun halittan duniya yana tsaye akan wuta ne garwashin wuta ka yi masa wannan to wannan gatan da ka yi inda zai ƙarshen in ka zai duniya to ba zai amfana bai ba da haƙƙin sa a kanka ba sau ma'ana godiyar ba ta daidai iyaka kenan in mutum ya sani kenan ko wai za kana abdu idan bawa ya kasance yi ma a ɗahul azimata idan bawa ya kasance yana son wanda aka bashi azima wani buhur akwai abin da ake kira azima shine asararu irin na kiran rauhani da sauransu da turarensa hata fitar maɗalib har ya buɗe abin da yake so wala ya kada ya bi gudu anya zai ki malam wanda ya baka abubuwan da ga shi ya baka ga ismin da za ka yi amfani ga turaren da za ka yi amfani da shi ga abubuwan da za zo- za buɗe- za buɗe maka aljannan duniya eh ka tara gold da zinari da azurfa da ko menene duk abin da kake so za ka yi anya za ka ce mutumin nan mutumin banza ne ba zai yi ba Hmm? ma kauni zalika makruhan tare da wannan makruhi ne lillahi azza wa jalla fa kaifa bi man yutihi al-istidad ya wanda aka baka istidadi allazi yadkhulu bi hadratillahi azza wa jalla wanda za a shiga da kai hadaran ubangiji hatta yasiru ma'aduma ma'dudan min ahliha har mutum ya zama ma'dudi ne min ahliha daga cikin ahalinta ha bal min al-muluki daga cikin al-maluki al-hadarati wato mallakan hadara wallahi inna aksaran nas liyoma mafi yawan mutane a yau sahuna sun mance da meye ya zo da su duniya wallahi eh sun mance da meye ya zo da su duniya sun zo ne akan aikin Allah ko sun zo ne a kansu hakan ne haka abin yake to kaga nasallallahu ta'ala ludfa bina Allah ka tausasa mana wa bihim da su wa qala ibnu attallah ibnu attallah ya fada fil daif al minan an shehi abul abbas daga shehin sa abul abbas al marsi radiyallahu anhu man lam yakul lahu ustazan duk wanda ba shi da malami ya shirhu bi silsilatil atba'i wanda ya shiga ya bi shi har ya sadu da biyayya wa yakshir falahu an qalbihi alqana ya ayaye masa duk abin da yake idansa fa huwa fi hadha shani laqidun to kai ka ce dan tsuntuwa ne la aballahu ba shi da uba ko a duniya ne kuwa Eh, ko a duniya ne a duniyanci haka haka abin yake laqidun dan tsuntuwa ne la ballahu da'in la nasb lahu bima'ana munqadimun nasb Allah ya kiyaye Ah, waye in ya taso a ce wa- zaka ji ko a a- a fina-finai ya kaji an ce waye allan kwaikwayonka ko mawaki ya ce waye allon kwaikwayonka in ka rasa baka da allon kwaikwayo kawai an shiga wani garari Allah ya kiyaye wa hazi wannan al'abwa a haƙwan yara shine mafi cancanta a kiyaye nasbaha wa yahfazu sabruha a kiyaye nasban a kiyaye sababin istilka al'abwa tattakiru ila hazi wa hazi saboda babu wani uba na hissi in uba na hissi yana bukatan uba na ma'anawi dole ne dole ne in ba a samu ba to daidai da maganan ah, sayyidina isa alayhi salatu wassalam mallam yulad marrataini kaga izala bata san wannan ba ba ta sani ba kuma tana da'awan ta sani amma bata sani ba domin duk lokacin da uba ya zamo ɗaya ne wallahi ba zai kai ba eh aihuwa ɗaya aka maka dole sai an yi maka aihuwa biyu dole idan ka haifu na ɓangaren zuwa duniya to ka haifu na ɓangaren uba wanda ya same ka da yawun bakinsa aka sarrafa ka aka mai da kai ka zama wani abu ba kuma a duniyance ake nufi ba a wajen Allah wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah gamdakatar yana wajen Allah waile subhanahu wa ta'ala al-marju alhamdulillah Allah ya rufa asiri Allah ya kara mana su manzo Allah karatun da ya abu uku ne kawai na farko ubahisi wanda ya zo da kai daga duniya ya fitar da kai daga cikin mahaifiyarka zuwa duniya uba na ɗaya kenan in ka zo ka zo ne da tsarkinka ba ka da wani dalili ba ka da wani abu duk wanda ya zo a tsarkinsa ya zo shi ne kullum mauludin yula da alafidara tsantsa ya zo tsantsansa ba shi da wani abu daga ya zo duniya shine zai gamu da arili arili abin da ake nufi da arili shine abin da duk kiriska a duniya wannan ka zo ne ko ka haɗu ba daga lahira ka zo kuka sai ka fito duniya tukuna ake haɗuwa to arilin nan aikin da yake kai shine sai a fasa gida biyu in an fasa shi gida biyu arilin nan sai zama akwai uba yana ɗaukan ɓangare ɗaya ya zo da kai daga tsarki ya jefa ka cikin fitina to yana da buƙatan inda hali yi maka yi ƙoƙari da zai yi a kanka wajen tarbiyya ya mai da kai hannun wanda zai koma da kai wajen Allah. Idan bai iya ba kai ka yi da kanka, ka nema shehin da za ka makale masa ya koma da kai wajen Allah. Idan baka iya ba, to, nassin ƙuranin abinda zai baka يا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي الوالد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هكذا كذونا هكذا كذونا أما إذا أكي أكي أكي أكي أوغريدين المتن يي أكي جونا شد ولي to shine wallazina amanu wattabahum zuriyatun bil imani alhaqna bihim to shine matakin imanin a wannan imanin to shehin dariqa ake nufi in in aka koma da kai nan to ana kokarin a mai da kai ka koma a raddul insani ila wadani li asali kenan amma in aka barka a wancan to ƙaƙani ka yi Allah ke yi amma in aka haɗa ka da wannan to kaga wannan uban farko hissi yana buƙatuwa zuwa ga uba ma'anawi to uba ma'anawi shi kuma aiki ne imani yawa imani ne to shi yasa sai Allah ya yi magana can aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ɗa ɗaya uba zai iya amfanar da ɗa ɗa zai iya amfanar da uba sai suka ce bi ainin wahidin tukuramu alfa aini da ido ɗaya ana iya girmama ido dubu da ido ɗaya bi ma'ana na ƙasa ɗanka ne amma ya yi aiki ya shiga babu wilaya ya samu ma'arifa zai iya ceton zurayin gidan gaba kida ko kuma a babanka ne yayi aikin to shi kuma zai iya ceton ku gaba kida shine abaukum wa abnaukum la tadrun lakum ayyukum aqrabu lakum nafa wallahu a'lam Allah yake yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma gulik wa la hatim liman sabaqa nasir al-haq ulat على هدي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حتى قدر المقدار الذي صلاة تملأ الأزلة ولا أبد الزمن ما كان مضروبة في كل عدد لعد ما في لمكان واحد يهات سبحان الحمد لله فاتح يا رسول الله ما ملك